أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغ وتنهدو hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta wato 2022 kenan muna farkon suratul tauba a satin da ya gabata mun zo bayanai na bude sura da waɗansu abubuwa suke da alaka da ita amma sai lokaci mun halinsa mun ƙare amfal mun shigo bidaya ta suratul tauba to a yau ma za mu tashi a aya ne ta farko a cikin suratul tauba mu gabatar da waɗannan bayanan da suke da alaka da bude sura sannan kuma sai mu ɗora da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alarma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة
malam mai jalali ne ce suratu tauba ana kiranta suratu bara'a ana kiranta suratu tauba in an kira ta suratu bara'a saboda kalima ta bara'a ta zo bara'atun min Allah wa rasulih in an kira ta suratu tauba saboda kalima ta tauba ta zo a cikin ta ba dan ita kadai ce wato sura wadda kalima ta bara'a ta zo a cikin a cikin alqur'ani ba ko kuma wato tauba amma dai istilahi ne idan muka duba alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat laqad taba Allah 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra ko ba haka ba shi yasa galibi sura mun kace zaka ga idan an sanya mata sura akwai ta kalima suna a cikin wata kalima a cikin ta wadda take cikin ta illa wadansu surori da aka yi istithna'i kamar suratul ikhlas kamar suratu al-fatiha kamar suratu wato al-anbiya kenan ina fata an fahimce ni to yace madaniyatun ta sauka a Madina illa al-ayatayn sai aya biyu al-akhiratayn na karshe wato fa makkiyata ne na makka ne wa ayatuha ayoyinta mi'atun wa tis'un wa 129 wanda in mun zo Allah ya nuna mu karshen surar zamu gani wa magana da ya faɗa istithna'in da aka yi yace nazalat ba'da al-ma'ida ta sauka bayan suratul ma'ida wanda yana da alaka da ulumul qur'ani kenan yace walam tuktab fiha al-basmala ba a rubuta basmala ba a cikin ta li'annahu sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam ya'mur bidhalika bai yi umurni da wannan ba kama yu'khadhu min hadithin kama yadda za a fahimtar haka daga hadisi rawahu al-hakim imam al-hakim ya ruwaito shi wa akhraja fi ma'nahu ya fitar da wato kenan daga cikin abinda yake da ma'anar wannan harifi an aliyin daga ali annal basmalata aman ita basmala amanunci wato aminci idan za a yi al'amari wanda yake akwai aminci ciki sai a fara da bismillahir rahmanir rahim yace wa hiya nazalat li raf'il amn ita ko ta sabka ne dan ta dauki aminci bisaifi da takobi kinan ta sabka da takobi ma'ana da sha'anin yaki shine abinda ake nufi ba wai ta sabka da takobi ba yace wa an hudhaifa kuma an ruwaito daga hudhaifa ɗaya daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam innakum tusammunaha ku kuna kiranta surata tauba surata tuba an gane ko wahiyar suratul azab alhali ita ce sura ta azaba yan an kalli karɓar tuba kenan sura ce ta karɓar tuba yan an kalli yadda ta yi bayanin munafikai da irin abin da zai sauka gare su na azaba da kafirai sai a kira ta suratul azab an gane ko malam yace warawal bukhari imam bukhari ya ruwaito anil barra daga barra dan azib sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam annaha cewa ita suratul tauba akhiru wato suratin nazalat ita ce sura ta ƙarshe wadda ta sauka wannan shine bayanin da malin ya kawo a ƙarƙashin wannan aya to amma da yake muna farkon sura ne galibi ba a shiga cikin sura sai an tantance abubuwan da suke da alaƙa da farkonta saboda za su rinka waiwayo mu a wani lokaci farkon nan shine za a ɗaure komi da komi bayanan da suke da muhimmanci idan aka zo wato a tsakiyar sura zaka iske wani bayanin zai iya mayar da mu a can to kaga sai a yi ihala a ce an yi bayanin wannan ko ko ga bayanin sa a takaice mun fahimci wannan to madalla amma idan muka zo malamai sun yi sabani kan abin da ya sa babu basmala a cikin ta to anan muna da bayanai masu yawa game da wannan za mu yi kokari mu kawo abin da ya sauƙaƙa shin ita karan kanta basmala a cikin surori na alkur'ani guda goma sha uku duka akwai ta sura guda ce babu ta ita ce wannan suratul tauba kuma Allah subhanahu wata'ala baya akwai wata basmala da ya kawo a cikin suratul namli wadda sai sun zan basmala 114 cikin hikima ta ubangiji innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim duk da yake ba za a ce wato basmala ce ta suratul tauba ba amma dai basmala 114 ke cikin alkur'ani mun fahimci wannan da kyau to malamai sun yi sabani kan ita basmala shin wai ita basmala aya ce a cikin suratul fatiha kuma aya ce a cikin dukkan surorin alkur'ani ko ko basmala aya ce a cikin suratul fatiha kawai banda wato suratu banda sauran surori ko ko a kowace sura aya ce waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa basmala aya ce a fatiha aya ce a cikin dukkan surori kenan idan baka karanta ta ba ma'ana fatiha aya shidda gare ka kaga wannan zai nuna cewa su a wajensu baka da sallah to waɗansu daga cikin malamai suka ce a cikin fatiha ɗaya take aya amma a cikin sauran surori ba aya ba ce waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a ita ba aya ba ce amma jumla ce lalle cikin ƙur'ani take tunda sai na Uthman ya rubuta ta kuma lokacin da suka rubuta alƙur'ani za su sun rubuta ne akan dukkan abin da sun kasan alƙur'ani ne to wannan ba shi ne matsala ba ba a shakka cewa ita alkur'ani ce amma shin wai aya ce a cikin surori ko ko a'a an saukar da ita ne don gane farkon surori a gane wannan sura ta kare wannan sura za ta shigo mun fahimci wannan da kyau saboda matsala ce mai muhimmanci kowanne daga cikin su ya kafa hujjojin shi na cewa basmala ce misali a cikin dukkan surori idan muka duba wanda suka ce akwai hadisi na Anas dan Malik wanda yana cikin sahih Muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aghfa ighfa'atan kinan ma'ana ya dan soke kansa ko ya dan yi wani sun kuyar sun kuyar da kansa kamar yayi bacci na monomatum ma'ana kamar dai ya dan yi wani angaje sannan sai ya daukakar da kansa yana burmushi sahabbai suka tambaye shi me yasa kake burmushi sai ya karanta musu an saukar mishi ta sura sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar suka ce wannan yake nuna cewa aya ce a cikin surori kuma a cikin basmala waɗanda kuma suke cewa wato a cikin kowace sura kuma a cikin fatiha waɗanda suke cewa kuma ba basmala ba aya bace a cikin fatiha suka ce akwai hadisi na Abu Hurairah na cikin sahih Muslim wanda hadisin qudsi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfaini فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بيتي فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم hadisi ne ingantacce yana cikin wato sahih muslim to kaga sai suka ce kidan ba ta daga ciki don haka waɗannan ra'ayuka ne waɗanda ya kamata mu duba amma duk inda ta kai ta kawo akwai hadisi na Anas bin Malik wanda hadisi ne ingantacce an gane ko yake cewa ya yi sallah ina cikin sahih muslim ya yi sallah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da uthman fakanu la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwalil fi awwalil qira'a ma'ana wala fi akhiriha idan za su fara sallah ba sa cewa bismillahir rahmanir rahim to sai wadansu malamai suka ce ba sa faɗa ne a bayyane amma a asirci suna faɗa kidan liman idan zai fara sallah zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a asirce bismillahir rahmanir rahim sai ya fara idan zai ji raka'a ta biyu akwai sabani shin zai ce bismillahir rahmanir rahim a asirce sannan ya fara karatu koko sai ya sake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu kace a sai ya ƙara cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda an ce fa idza qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim suka ce to a wannan raka'a bai karanta qur'ani wadansu malamai suka ce a ai tun da farkon sallah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai duk karatun sallar guda ne na fatan kuna fahimta dan masaloli ne wanda suna dan ɗauka hankali shi yasa nake son in dan kawo abinda malamai suke cewa akan su to um, amma akwai wasu ra'ayuka game da ita surutu bara'a waɗansu daga ciki kamar ra'ayin da imamu suyuti ya kawo cewa ita basmala rahmatun wa aman akwai rahama ce tare da aminci take to ita kusurutu bara'a ta sauka bisaifi da takobi kinan falaisa fiha aman nan babu aminci gare ta shi yasa imamu shatibi ma a cikin shatibi yake cewa wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanzilha bisaifi lasta mubasmila ko ba haka ba wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala ko khayyara man tala yake cewa wa mahma tafsilha ko da za ka haɗa na fata an fahimci ni in an ce tafsilha haɗawa saboda suratul amfali ta ƙare an kai ƙarshen suratul amfali za a shiga mi za a shiga suratul bara'a to kenan akwai alamun yadda za a iya haɗa su na fata an fahimci ni ƙurra suna ganin cewa za a iya haɗawa akwai malaman da suke ganin dole a yi wakafi mazhabobi ne kusan guda hudu kadiba cikin alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida wadan suna ganin cewa ayoyi ba a iya haɗawa sai dai a tsaya tsakankanin su wadan suna ganin a'a idan ma'ana bata cika ba za a iya wata aya da wata aya a kalli ma'ana wasu suna ganin a'a idan aya tana da alaka da wata to zaka zo kai wakafi ka nuna aya ce sannan ka sake komawa baya sai ka haɗa ka ɗauki lafazi da ma'ana ko ne ka bashi haƙƙin shi ka diba cikin alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida na absar al islam bin waqar al islam masters ko magister da aka rubuta a jami'a ta al jami'a al islamiyya bil madina al munawwara ko ka diba a cikin alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ma'na na ustad al doktor ibrahim awad al qasam misr sun kawo dinnan maganganu to nan dai shi imam shatibi yana daga cikin suke ganin ana iya hadawa wa mahma tasilha duk yadda za ka haɗa ta au bada ta bara'atan ko ko za ka fara suratu bara'a kenan hali biyu ne ko ya zamanto ka kare amfan za ka shiga cikin suratu tauba ko ya zamanto a'a za ka fara karatu ne da suratu tauba kamar yadda yanzu aran ma wancan sati sai da ya kare suratul anfal sannan ya karanta suratul tauba a wannan satin kuma za mu shiga ne cikin suratul tauba sai fara da suratul tauba kenan akwai bambanci yace to litanziliha bisayfi lasta mubasmila don saboda ta sauka bisaifi kenan wannan ra'ayin imam shatibi a kashe cewa ta sauka ne da rashin aminci ma'ana da zancen yaki to lasta mubasmila sai ya ce wala budda min hafifti da ika surata ba yadda za a yi sai ka fara da basmala in dai za ka yi a wata sura ne wadda ba tauba ba ko suratu bara'a ko ba haka ba siwaha in ban da ita an gane ko wa fil ajza'i khuyyira man tara in an ka ce kuyira wato a cikin sassa ma'ana idan zaka fara karatu alkur'ani amma ba farkon sura zaka fara da shi ba tunda ba kowane lokaci bane ake fara da sura mai abin musamman surori masu tsawo irin su bakara wani lokaci sai kaske tsakke su ne zaka fara karatu yace to wa fil ajza'i kenan nan ba irin wanga juz'i na karatu bane ake cewa qur'ani yana da juz'i 60 yana da hizbi yana da juz'i 30 yana da hizbi 60 ko ba haka nan bane yana da wato nisfi 120 ko ba haka ba yana da rubu'i 240 yana da sumuni 480 ba wannan juz'i yake magana ba wa fil ajza'i yana nufin in ba farkon sura zaka fara ba yace khuyyira man tala an ba da zabi ga wanda bai karantawa wato sheikh tamim muhammad tamim az-zu'bi wanda yake a kasar saudiya a madina yayi tahqiqin shatibiyya da kuma addurra tun da shatubiyya kira'a bakwai ne da addurra al-mudi'a kira'a guda uku kira'atul ashr as-sughra sannan kuma yayi tahqiqin tayyibatun nashr an gane ko kira'atul ashr al-kubra dan an ce as-sughra al-kubra nan ba ana nufin akwai kira'a babba da karama ba a ana ana nufin wannan kira'a hanyoyin ta biyu ne wannan kuma waɗancan hanyoyi sun fi guda biyu shi yasa ake cewa wato tiwal as-sab'u tiwal surori masu tsawo sai a ce ƙisaru suwar surori gajajjeru don kakkasa tsammani an ce asaba'ul kibar cikin alkur'ani akwai babba akwai karami sai dai akwai wanda yake yana da falala an faɗe ta da nassi wani kuma ba a faɗi falalarsa ba wadda ta wuce dukkan harafi in ka karanta kana da lada goma wannan duk Qur'ani yana da shi amma yanzu suratul al-ikhlas in ka karanta ta sau uku kamar ka karanta al-Qur'ani shi ma wannan ba wai ma'anar da kai da wanda ya karanta al-Qur'ani ba za a baka lada wanda ya karanta al-Qur'ani saboda yanzu waɗansu sai su ce za su yi mutum sabka al-Qur'ani goma ko ɗari ko dubu to shi bai sani ba ko ba haka ba sai a ce kuma yanzu ka'aba ma za a yi kun san yanzu da waɗansu malamai suka gane alhazai ba sa kai su suna kai mawaka suna kai karuwai suna kai 'yan daudu makka sai suka ce to yanzu ba da ake kiro sabka alkur'ani wadda ake amsa kamar yankan takobi ko ba haka ko yankan yuka sai an je makka nan da nan su je su ɗau nemo visa su nemo mitun da suna da bukata sai a kai su shi kenan sai ce sabka dubu na yoma shi ko ya karanta kulhu wallahu dubu uku domin kulhu wallahu uku suna matsayin sabka ɗaya kenan an kai dubu uku an yi sabka dubu kaga wannan kuma cewa ce da alkur'ani da haka lahirar na wa'in an ka ji Allah da ya mai kyau an gane ko to kenan kowanne alkur'ani akwai in falalar shi ta bayyana da nasu ingantacce wannan babu wani matsala amma dai ba a cewa wannan qur'ani ne mai girma wannan qur'ani gajeri to shi tamimu zu'bi yace khuyyira yayi tashkilin shi da khuyyira an gane ko wadansu kuma sun abin da nashi khayyara mantala kenan khayyara shari'u mai ba mai shari'a Allah subhanahu wataala kenan ko mu ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yazo da sakon khayyara man tala ya ba da zabi ga wanda ya karanta khayyira kuma an ba da zabi duk dai abin zai koma wuri ɗaya don saboda nan karatun alqur'ani abu ne wanda sai in ka samu izini daga shari'a to anan abin da nake son ƴan uwa mu fahimta kenan yanzu fil ajza'i shin suratul tauba tana ciki ko ba ta ciki tunda asalin farkonta babu basmala to yanzu a tsakiya akwai basmala ko babu wasu na ganin cewa a tun da tun farkonta babu basmala to ko ina za ka karanta a cikinta bai dace kai basmala ba waɗansu malamai suna ganin a'a farkonta ɗaya ne wannan hukuncin bai shafe ka ba to shi yasa in ka zo ƙarshen suratul anfal za ka shiga cikin suratul tauba kana da hali guda uku imma al-waqf wa imma sakt wa imma al-qat abubuwa ne guda uku al-waslu as-saktu al-qat in an ka ce al-waslu shine ka hada ƙarshen suratul anfal da suratul tauba misali shine alwasu wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alimun bara kenan misali nan tanwinin ka hada shi da ba'un shi yasa in ka diba zaka ga sun rubuta karshen wannan mimun wato wannan mimun akwai wata mimun ma'ana in zaka hada to shi yasa wani idan ka dibi misali suratul suratul nasr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai ka iske wani lokacin an yi wata mimun wani sai ce to ga mimun daga ina ta samu asali tunda shi bai san asalinta ba a'a nan al-i'tibar al-wasl kenan idan zaka hada فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم mun fahimci wannan da kyau to kuma kana da alƙat'u alƙat'u shine ka tsaya cak misali وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم كاسهر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ka tsaya sannan ka wuce shi alqatu tunda in hada nan babu babu isti'aza gare ka tunda ba farkon karatu bane sai kuma as-saktu to as-saktu shine ka dan yi kawaici shuru ka dan bambancin shi da alqatu shi alqatu zaka yin tanaffus lumfashi ko sheda amma al-saktu zaka dan tsaya tak ba za ka shaida ba kawai sai ka wuce shi kuma ya ra'ayi shi وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ka tsaya baka shaida ba don haka aiki ya same mu to almuhimmu dai su sun tafi cewa ta sabka ne ba tare da aman ba shi yasa ba ta da basmala kenan a wannan ra'ayin surar ba ta sauka da basmala ba ne. mun fahimci wannan sai ra'ayi na biyu waɗansu suke cewa wato suratu bara'a ta sabka ne akan tsari na larabawa wato idan ya zamanto za a warware alkawari tun da can an yi zancen aman aman shi ne aminci to abin da ya zo babu aminci babu wasu mala waɗansu suka ce a'a wato idan za a warware alkawali kamar laraba cikin al'adarsu idan kuka yi alkawali da wani za a warware alkawali to ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim kenan nan sai zama to a'a ta sabta ne dan warware alkawali tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da bi da shi da mushrikan larabawa na makka to wani zai cewa to an danganta warware alkawari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba a ba ce saba alkawari ba warware alkawari daban saba alkawari daban saba alkawari an gane ko idan Allah bai baka ikon ka cika alkawari ba kai ba abin zargi bane kace ma mutum zan baka kaza sai Allah ya kaddari abinda zaka bashi bai shigo ba ko kuma kai kai asara ma baka da komai to nan kai ba abin zargi bane saboda haka Allah ya kaddara maka ba yanda zaka yi shi ko warware alkawari shi ma biyu ne akwai wanda ya dace akwai wanda bai dace ba wanda bai dace ba shi ne ka warware alkawali ba tare da wani dalili ba wanda ya ja zuwa ga haka ko kuma ka warware alkawali amma ba ka sanar da shi wanda akwai alkawalin tsakaninku da shi ba shi yasa Allah ne mai ba da umarnin warware alkawali wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin don kan wasu su zo su ce kaji wai an danganta ka za zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan sun tafi akan wannan waɗansu kuma suka tafi cewa sahabbai sun yi saɓani shine cewa shin suratu bara'a da ita da suratul anfal shin sura ɗaya ne ko sura biyu shi yasa sai suka bar wani abu tsakankanin su saboda mu saboda ba su tantance ba shin sura guda ce ko ko sura biyu suka ɗauki wannan ra'ayi ra'ayi daga cikin ra'ayuka kuma waɗansu suka ce a'a suratu bara'a an shafe farkonta an shafe farkonta nusiha kenan kamar da ake cewa an shafe ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir sai zaman to basmala tana daga cikin abin da aka shafe akwai masu wannan ra'ayi ina fata an fince shi yasa ma suke cewa wannan aya ta zina ash-shaykhu wash-shaykha idza zana ya farjumuhum al-batta an gari ko suka ce to tana cikin farkon suratu tana daga cikin ayoyin da aka shafe a cikin suratu bara'a ina fata an fince ni duk da yake ko da haka nan wasu ka cikin suratul ahzab amma cewa cikin suratul bara'a ne an ka shafe wannan aya ra'ayin yana da rauni kwarai da gaske don suratul bara'a wato suratul bara'a ta sabka ne a ƙarshe ƙarshen abin da ya sauka madina hukuncin zina kuma tun farkon kafin wannan lokaci akwai shi ko da haka sai dai mu ce cikin suratul ahzab ina fata an fahimce ni to amma cikin waɗannan ra'ayuka da aka kawo Sheikh Muhammad Al-Amin Shamqiti a cikin Adwa'ul Bayan shi ya tafi cewa abin da ya fi zaɓa ra'ayin da ya ɗauka shine wato abinda imamun nasa'i da imamu tirmidhi da imamu abu dawud da imamu ahmad da imamu ibn hibban suka fitar imamu ibn hibban a cikin sahih da ya kawo nashi da imamu al-hakim a cikin al-mustadrak an gane ko imamu al-hakim ya ce wannan hadithi ne ingantacce daga ibn abbas wanda wato ibn abbas yake cewa ga sayyidina usman radiyallahu anhu me yasa amittum ila al-anfal kullu fati suratul anfal nan amida kenan qasada وهي من المثاني سورة الأنفال تنا cikin مثاني كلمة مثاني تنا دوكان ma'anoni daban-daban ko ba haka ba kadiba cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an da Imam Suyuti nan wato wanda dai bata kai 100 ba tana kusan 100 an gane ko kuma ko ka tai zuwa ga bara'a suratu bara'a ita ko tana daga min al-mi'in kamar surorin da suke da aya fiye da 100 daga mi'a ne sai kun ka hada tsakankanin su amma ba ku rubuta satar bismillahir rahmanir rahim tsakankanin su ba sannan kuka sanya su a cikin asab'u tiwa ina fata an fahimci ni me yasa kuka yi wannan ibnu abbas masanin alqur'ani sayyidina uthman radiyallahu anhu masanin alqur'ani kuma uthman shi rubuta alqur'ani ya a zamanin shi aka rubuta alqur'ani wanda bisa gare shi ne kaga ana samu mushafin uthmani ba wai da saboda qur'anin nashi bane ko shi ya saukar da shi ina fata an fahimci ni zamanin sayyidina abubakar aka hada qur'ani aka bar shi a wajen ummul mu'mina hafsa radiyallahu anha lokacin da aka sake aka so rubuta alqur'ani lokacin da hudhaifa ya ga an yi yaki ko ba haka ba an kashe da yawa daga cikin sahabbai kuma an samu sabanin qira'at wanga yana karanta da qira'a wannan wani yana karanta da qira'a wannan sai ya zo ce ma sayyidina Uthman radiyallahu anhu kai kokari ka san al'amari na al'umma ka riske shi kafin mutane musulmi su yi sabani kamar da ahlul kitab sun kai sabani tunda wanga na karanta da wanga qira'a wannan karanta da wannan qira'a sayyidina Uthman ya amso mushaf aka tara sahabbai aka rubuta tunda akwai shi dama aka asalin alqur'anin na kai ne shi na rubutun daga baya ne aka rubuta don ya taimaka kenan ko da an kone ƙur'anai misali kamar da turawa suke ganin za su iya banda ga alƙur'ani a'a dubban miliyoyin musulmi ko mutum miliyoyin musulmi sun haddace alƙur'ani na fata ana fahimta ta to sai aka zo aka rubuta to saɓani ne shin Uthman radiyallahu an ya rubuta alƙur'ani akan al-ahrufu sab'a ko ko akan harafi guda ne an shafe waɗancan guda shida akwai saɓani almuhimmu dai sai aka zo aka rubuta alƙur'ani to shi Uthman da ya ce kun rubuta kenan tare da sahabbai shi kuma ibnu abbas sai ya tambaya akan wannan kuma ba mamaki bane da ibnu abbas bai fahimta ba koko don saboda neman sani don wani lokaci ana tambaya ba don ba a sani ba ina fatan kuna fahimta ta ba duk mutumin da ya maka tambaya bane bai san abu don ka a ce ibnu abbas wai an danganta mishi jahilci game da al'amuran alqur'ani kuma an zo an ce yafi kowa sanin alqur'ani ina fata an fahimce ni sayyidina uthman radiyallahu an yabba ibnu abbas amsa yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam lokacin da yana raye idan aka sabkan mishi da wahayi sai ya kira masu rubuta wahayi ya ce ku sanya aya kaza a cikin sura kaza aya kaza a cikin sura kaza kenan wani lokacin sura in bata sauka gaba ɗaya ba wani lokacin wata sura za ta sauka daga baya kuma za a cigaba da saukar da ita sai ka cikin wani lokacin kenan sura biyu tana yiwa suna sauka ne a lokaci ɗaya ko sura uku amma daga baya za a cike su domin ana saukar da alkur'ani ne hasbal haja wal waqa'i shikenan ya ce to manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam hayyabar duniya amfal tana daga cikin suratul farkon abin da ya sauka madina tun da a yakin badar ta sabka ko kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun ita ko suratu bara'a tana daga cikin karshen abin da ya sauka sai kissar suratu bara'a da kissa suratul anfal sun yi kamanceceniya da juna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurni ba hayyar tafi yace to mu ko sai muka sa tsammanin cewa annaha minha shin bara'at cikon suratul anfal ne tunda anfal ta fara sauka sai ce to sun maqantu bainahuma sai muka hada tsakanin su walam aktub bainahuma safa bar rubuta safa tsakanin su ba to wannan athar kafin mu je bayani kan shi akwai abubuwa guda biyu abu na farko waɗansu sun zama fashin su inganta shi idan muka tafi cewa wannan athar kin ya inganta a wajen waɗanda sun ka inganta shi tun da shi Sheikh Muhammad al-Abin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo shi kuma ya inganta kina a matsayin ya yarda da shi tun da in bai yarda da shi ba zai nuna cewa da'ifi ne ko ba haka nan bane kuma ra'ayin da ya dauka kenan kenan ya nuna cewa tartibin ayoyi da tartibin surorin alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kenan illa wannan suratul anfal da suratul tauba tunda su kadai ne aka aka bari abu na biyu an gane ko ibnu arab ibnu arabi al-maliki ba ibnu arabi ba domin akwai ibnu arabi akwai ibnu al-arabi ibnu arab ibnu al-arabi ne alif wallama al-maliki ne babban malamin malikiya ne wanda yana da tattafai daban-daban daban-daban ko ba haka ba ina ba akwai ibnu arabi wanda wato filosof ne sufi ne wanda kuma yana da cin gulatu sufiya wanda ana ganin sun yi sa cikin falsafa har sun yi cikin addinin musulunci masu da'awar wahdatul wujud sai ka bambanta tsakanin su kullum muna kira ga dalibai kai hatta wani lokacin sunayen malamai suna iya zamantowa kusa da juna amma ba ɗaya ba suke kaga ibnu kathir da ibnu kathir kala biyu ne akwai ibnu kathir al-qari al-makki wanda ya rayu tun karni na biyu akwai ibnu kathir al-mufassir ad-dimashqi wanda ke talibin shekul islam ibn taymiya mai tafsir ibn kathir wanda da ya jance ibn kathir bai ibn mantawa in an ka ce at-tabari kala uku suke a gurguje ne nake kawo at-tabari mai tafsirin qabari na ahli sunna akwai at-tabari mai tafsiri na yan shi'a akwai at-tabari mai tafsir ayatul ahkam ahli sunna ne na al-kayy al-harasi kaga ya zaka ka bambanta su in aka ce malaman hadisi za ka iske wani lokacin sunansu yana iya zuwa ko kuma malamai ba akwai ibnu hajar al-asqalani akwai ibnu hajar al-haitami duk akwai abu hamid al-ghazali malamin usulul fiqh akwai muhammad al-ghazali wanda malami ne a kasar misra wanda bai jima da rasuwa ba kaga in baka bambanta baka ji an ce gazali gazali ka dauko maganar wancan ka caba wancan ka dauko kiyama in shi ne ake sa ake son at-tawfiqul ilmi in baka bambance malamai ba sai ka je ka abka banna akwai mahmud shakir wani malami ne wanda yake yana bincike kan asar amma ya fice a cikin ilimin tarihi akwai ahmad shakir wanda malamin hadisi ne a kasar wato abin nan misra wanda ya tahqiq na musnad imam ahmad duk da yake an ce bai kare shi bayan rasu kaga akwai irin wannan kamanceceniya da haka ɗaliban ilimi ai hattara wajen danganta maganar wani malami zuwa wani malami dan kaka iska littafi an sa wani baka san wanne ne daga cikin su ba kawai ka doka ka je ka watsa kaga sai ai banda Allah ya kyauta ina ba ta fahimci ne to shi wannan ibnu al-arabi yake cewa a cikin wannan hadisi dalilun ala anna al-qiyasa aslun fi ad-din akwai qiyasi a cikin addini yana daga cikin usul na shari'a ta addini domin Uthman da yakka da shi da sahabbai a ayanu sahaba kenan wadansu daga cikin sahabbai an ce a ayan nan ba ido ake nufi ba kaifa najau ila qiyas ash-shabahi lokacin da suka yi amfani da qiyas ash-shabahi suratul anfal ta yi kamanceceniya da ni da suratu at-tauba sai suka yi qiyasi suka hada su kenan akan ra'ayin waɗanda suka ingantar da wannan afarki to kaga bai yiwuwa mu zo tafsiri kawai kai tsaye mu shiga cikin suratu bara'a ko suratu tauba ba tare da mun kawo waɗannan bayanai ba to amma bata ƙare ba yanzu idan muka zo akwai wani littafi sunansa al-isti'ab fi bayanil asbab mawsu'a ce ta asbabun nuzul yanzu a alamin a duniyar da muke ciki a duniyar da muke ciki wannan mausu a ita ce aka bar mausu a cikin asbabun nuzul wanda kuma an tantance an bi diddigin asbabun nuzul a bi su a tabbatar da su ko ingancin su ko rashin ingancin su sai dai wani lokaci suna kawo fada'ilu suwa ko kuma asbabun nuzul da mubashira da gaira mubashira ina fata ana fahimta ta wani lokacin suna kawo su to wannan yana da kyau cikin wani littafin ɗalibi ilimi ya mallake shi duk aya in an ka zo ya diba ga sababin nuzulcin ya inganta ko bai inganta ba don sun haɗu dukkan asbabun nuzul galibi da suka zo farkon wannan sura sai suka ce anil barra bin azib kenan wannan ruwaya ce daga barra bin azib radiyallahu an qala ya ce akhiru ayatin nazalat ayatul kalala aya ta karshe wadda ta sauka ita ce aya ta kalala yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala wa akhiru sura nazalat sura ta karshe wadda ta sauka wato suratu bara'a ita ce suratu bara'a wa akhir suratin nazalat bara'a sura ta karshe wadda ta sauka ita ce suratu bara'a to anan wannan afarkin ingantacce da imamu bukhari ya fitar da shi imamu muslim ya fitar da shi da sauransu to anan akwai wata mas'ala ta ulumul qur'an kafin mu shiga cikin bayani da yace aya ta karshe da ta sauka ita ce ayatul kalala to ayi muna da wadansu ra'ayuka wadanda ba wannan ba kuma an ce bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi sai ka gane cewa bukhari da muslim abinda su ake kira sahih shine abinda ya inganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam abinda suka kawo na tarihin sahabbai ko tarihin tabi'ina wannan ba hadisi bane ba shi ke nuna cewa dole sai ya inganta ba daya abu na biyu idan an ka danganta abu zuwa ga sahabi akwai bambanci tsakanin sanadin magana har zuwa ga sahabi ya inganta da kuma ijtihadin shi yana yi wa labarin da aka bayar har zuwa ga sahabi ingantacce amma yana yi wa ishtihadi ne ya yi wannan ishtihadin bai yi ba cewa akhiru aya nazalat aya wadda ta sauka ta ƙarshe in ka diba cikin ulumul qur'an na mana khalil khalil qattan malami ne da kasar misra wanda ya je kasar saudiya ina ganin canjin rasu ma ra'ayi fiye da goma zaka samu kowane sahabi ya ce akhiru aya nazalat akhiru aya nazalat to da wannan ne waɗanda suke ake kira yan qur'aniyun sai sai a to kai kaji waɗanda wai sahabi kaza ya ce kaza sahabi kaza ya ce kaza sahabi kaza ya ce kaza saboda ba sa kallon abin da ake kira aljam ɗalibin ilimi sai ka koyi aljam wa tarjih cikin ilimi in baka fahimce shi ba an kama wasa da hankalinka sai yau malamai suka ce duk waɗannan ra'ayuka ana iya haɗa su duk ra'ayukan in sun kai guda goma ko ashirin ma akhiru aya nazarat hasba ilmihi ko hasba zannihi shi sahabin aya ta ƙarshe wadda ta sauka hasba zannihi ko hasba ilmi don safai suna balaguro shi aya ta ƙarshe wadda ya jiga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sa tsammani ita ce ƙarshen ta sauka to amma bayan haka sai a duba cikin waɗannan ra'ayukan waɗannan menene akhirul aya nazalat mutlaqan to sai malamai su ɗauki ra'ayi guda biyu waɗanda suka ce aya ta ƙarshe wadda ta sauka ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a cikin suratul baqara wadan suka ce ita ce aya ta karshe da ta sauka wato al yawma akmaltu lakum dinakum sai malamai suka hada su guda biyu waɗanda ra'ayi guda biyu suka ce aya ta ƙarshe wadda ta sauka da hukunci ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum aya ta ƙarshe wadda ta sauka mutlaqan bila qaidin shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mun fahimci wannan da kyau to kaga irin waɗannan matsalolin in ba mu fahimce su ba wato kullum za mu shiga cikin matsaloli ne to wannan asarkin da muka kawo na cewa Uthman radiyallahu anhu ibn Abbas ya tambaye shi to wannan wasu malamai sun da'afa shi su inganta shi a cikin wannan mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab su ko sai suka inganta shi to yanzu ana an samu sabani sai mun yi al-jam'u bayan al-aqwal ko at-tarjih su masu tahqiqin wannan sun kace wannan asar da wannan hadisi akhrajahu ibnu abu shayba ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf da kuma imamu abu dawuda sun kawo arqamu kin ahadith ba sai na kawo su ba da kuma imamu tirmidhi da kuma imamu nasa'i a cikin al-kubra domin da littattafai daban-daban akwai al-mustaba ko ba haka ba sannan imamu ahmad ya kashi a cikin al-musnad imamu tahawi akhrajahu ya fitar da shi a cikin sharh ma'anil athar kuma yana da mushkilul athar ya fitar da shi a ciki abu abid a cikin fada'ilul qur'an ya fitar da shi imam al-bazzar a cikin al-bahr az-zakhar ya fitar da shi ibnu abi nasr ya fitar da shi an gane ko a cikin juz'i na hadisi na khaythama bin salman sannan kuma ibnu abi dawuda a cikin al-masahif ya fitar da shi ibnu hibban ya fitar da shi a cikin sahih da kuma cikin littafin sa al-ihsan imam an-nahas ya fitar da shi a cikin nasikh al-mansukh wa nasikh al-nasikh wal-mansukh imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin littafinsa as-sunan al-kubra da kuma al-ma'rifa da kuma dalailun nubuwa ad-diya al-maqdisi ya fitar da shi a cikin al-ahadith al-mukhtar ibnu shayba ya fitar da shi a cikin ibnu shabba ya fitar da shi a cikin tarikh al-madina sannan kuma imam al-mizzi ya fitar da shi a cikin tahdhib al-kamal da sauransu kaga duk sun bi yadda an kai takhrijil abinda sannan a cikin takhrij ahadith al-kashaf na ibnu hazm ya fitar da shi shi ma to kaga duka sun bi diddigin wannan afirkin to amma a ƙarshe su sun tafi cewa ƙulna saboda ba mutum guda bane ya aiki wa haza isnadun hasan insha Allah wannan sanadin shi hasani ne ya inganta to sannan kuma imamu tirmidhi yace haza hadithun hasanun sahihun amma la na'rifuhu illa min hadith auf an yazid al-farisi shi yace hadisi ne hasan sahih amma ba a san shi ba sai ta fuskar yazid al-farisi to anan kuma sun kawo maganganun malamai nan sai in zo wajen waɗanda su kuma suka ce hadisin bai inganta ba sun ka ce wa ƙala sheikh ahmad shakir sheikh ahmad shakir ya ce a cikin tahqiqin hadithin musnad a mujalladi na farko hadisi na 329 wa fi isnadihi nazarun kathir a wajen shi shi a cikin wannan isnadi akwai abin duba mai yawa ya ce kai bal huwa da'ifun jidda hadithin da'ifi ne mai rauni kwarai bal huwa la asla lahu shi a wajen shi bai da asali ya duru isnaduhu fi kulli riwayatihi hadithin shi yana kewayawa ne akan dukkan riwayoyin da aka yi ala yazid al-farisi alladhi rawahu an ibn abbas wanda ya rawaito shi daga ibn abbas tafarrada bihi anhu auf ibn abi jamila al-arabi auf bin abi jamila shi yake banta da shi amma wa huwa thiqatun to shi thiqa ne yace shi ke banta da shi to sai su suka yi ta'aliki ga abin da yace suka ce kaza qala rahimahullah haka ya fada faqad rawa anhu thalathatun ghayruhu amma waɗansu mutum uku waɗanda ba shi ba sun ruwaito daga gare shi kinan sai ya zamanto cewa shi tafarra da bihi iya ilimin shi imamu ahmad shakir amma an samu waɗansu mutum uku kuma waɗanda suka yi riwaya gare shi kenan ba shi kaɗai ba ne kama fi tahdibul kamal kadiba cikin tahdibul kamal wa wasaqahu ibnu hibban ibnu hibban ya doke shi a matsayin sikano da yake an ce yana tasahuli a cikin abin nan wajen tausiki shi kuma ibnul jauzi yana da tashdidi wajen tausiki saura kuma malamai zaka iske wani kuma mutasahil ne kuma imamul hakim suna ganin shi ba mutasahil ne wa qala abu hatim abu hatim yace la ba'sa bihi babu matsala gare shi to kun ga sabani wa da'afahu shaykhuna rahimahullah suka ce da'afahu shaykhuna kiran shaykh nasiruddin albani suka nufi fi da'if at-tirmidhi wa da'if abi dawuda suka ce kuma wa zakarahu suyuti fi ad-durr al-manthur imam suyuti ya faci wannan athar wa zada nisbatuhu li ibn al-munzir ya kawo nisba shi ga ibn munzir da sauransu to kun ga a takaice a shi wannan ingancin wannan an yi sabani akan tabbato shi ko bai tabbata to amma muƙaddarta ko in mun ce bai inganta ba kenan babu zance a gina hukunci a kansa in ba mun ce ya inganta to amma ai shi cikin hadisin cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tafi amma bai bayyana muna ba cewa shin wani juz'i na cikin ta ko ba juz'i na cikin ta ba kenan wannan ya nuna ba farko ba wato kaga wannan bai tabbatar da shin shafe farkon ta aka yi sannan aka ce a hada ta dai kenan na biyu misali da yake cewa ya tafi bai yi musu bayani ba dan ba akwai wata da ƙasa misali to kenan misali to kenan bata sauka da basmala ba tunda inda ta sauka da basmala ai da sun gane cewa ta sauka babu basmala na fata ofin ce ni sai ce a'a surar ta sauka amma ba ta da basmala to amma idan aka kalla duk inda ta kai ta kawo lokacin da sahabbai suka rubuta alkur'ani sun yi ijma'i sun rubuta kuma kowace sura a wurinta to kenan cewa an bar furja wannan bayani ne wanda yake da bukatar ko da ta fuskar sanadi ya inganta wannan yana da bukatar bincike don saboda kenan sai zama to kamar ijtihadi ne sahabbai suka yi wadansu malamai suka ce a'a ijtihadin da suka yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kare karanta suratul anfal yana karanta suratul tauba tunda yayi sallah tare da su lokaci mai tsawo kenan da wannan ijtihadi suka yi aiki suka sanya ta a wurinta ba wai ijtihadin nasu bane kawai da ra'ayi su suka yi a'a misali ko da mun ce ba a saukar mata da basmala ba sun yi ijtihadi akan abin da suka je na yawan karantawa in ya karanta anfal ya kare ya karanta suratul tauba mun fahimci wannan da kyau saboda zamani ne wanda ana kokarin sanya shakka game da abin da shafi alkur'ani mai so kuma ya ƙara komawa cikin wani littafi mafatihut tafsir na ustaz Dr. Ahmad Sa'ad al-Khatib ya yi shi ma bayani akan basmala ya kawo bayani a ƙarƙashin irin wannan ya kawo kuma shi ma nashi ra'ayi wannan na kawo shi ne saboda mu fahimci yadda mas'alar din take wallahu ta'ala a'lam ta arama ina ganin sai ka sake maimaita mana wannan wato aya براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce bara'atun an gane ko mai jalali ne ce hadihi kenan wannan bara'atun barra ce an gane ko ilani ne na nuna yanke alaka an gane ko min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala tunda asalin maganar daga wajen Allah take wa rasulihi kuma da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin shi ya turo wannan sako ya turo Ali ibn Abi Talib daga baya ya tura Sayyidina Abubakar suka je suka yi ilanin wannan an gane ko wasilatun wadda za ta isa ita wannan bara'a ila alladhina ahadtum zuwa waɗanda kuka yi alkawari da su minal mushrikina daga mushrikai ahdan mutlaqan waɗanda kuka yi alkawari da su babu yaki tsakankanin ku gaba daya to wannan an yanki aw duna arba'ati ashhurin ko ku wadanda kuka yi alƙawari da su wata hudu bai kai ba to su san cewa ma su da ma ba su ciki tun da su wata hudu aka yi da su to kafin wata ƙasa ga wata hudu to su wadanda ba su kai wata hudu ba ai dama da lokacin su ya kai ai ba sai an saka su a ciki ba yake cewa aw fawqaha ko kuma wadanda sun fi wata hudu bambancin wadanda suka fi wata hudu kala biyu ne domin akwai wadanda ya fi wata hudu kamar wata shida akwai waɗanda kuma a'a an yi ne ba tare da an sanya lokaci ba to dukkan su waɗannan an nuna barra zuwa ga alƙawarinsu an gane ko wa nassul ahad bima yuzkaru fi qawlihi nassin shi ahadin da za a faɗa ya ce to abin da zai zo fasihu fil ardi arba'ata ashhurin domin shi alƙawalin da an kai to ga irin yadda nassin shi ya zo za a yi bayanin yadda an ka warware wannan alƙawalin da fatan an fahimta to sai ce habihi bara'a anan a cikin i'rabi na larabci waɗansu sun ɗauki ita bara'a wato khabar ne kenan habihi bara'atun kamar da shi imamu suyuti ya kawo ina a cikin jalalaini ko in ce mai jalalaini masu jalalaini suka kawo habihi bara'atun kenan sai zamanto habihi shine mubtada wanda an shafe bara'atun shine khabar waɗansu daga cikin malamai kuma sun tafi cewa a'a bara'atun min Allah shi bara'atun shi ne mubtada in an ce mubtada kenan da shi aka fara magana amma mubtada ba a ibtida'i da shi ka koma cikin alfiya wala yajuzu ibtida bin nakira kaga abinda ibnu malik ya kawo da abinda ibnu aqil ya kawo ya kai kusan abubuwan da ke sawa ai ibtida'i da nakira sun kai kusan guda 20 da wani abu ka koma can sai suka ce to shi bara'atun nakira ne amma tunda ya samu sila tare da shi wato ta'alluq da harful jarri tunda yana da alaka da wata sifa wanda za a iya shafewa tunda ya samu min Allah to shi yasa sai aka dauke shi mubtada kenan bara'atun min Allah wa rasulihi to ila alladhina ahadtum shine khabar an gane ko domin aljar wal majrur yana iya zamantowa khabar kamar yadda ibnu malik ya ce wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar wato wani lokacin larabawa idan suka tashi kawo khabar ba sa kawo shi a matsayin suna in nace muhammadun jalisun ai kaga tarihin suna ne to amma ina ce muhammadun misali alal kursi to kaga alal kursi jar wal majrur ne asalin shi jalisun alal kursi to shi yasa ce ma'ana ka'inin aw istaqar kenan anan sai mu ce bara'atun min Allah wa rasulihi ka'inatun kenan bara'atun ka'inatun ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen ko ko is mustaqirratun ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen ta tabbata sai kawo ka'inun ism ya kawo istaqar dan in kaga dama ka kaddara fi'ili wani lokaci in kaga dama ka karraf ka kaddara fa'ili kenan khabar kana iya cewa ka'inatun ko takunu ko kuma mustaqirratun ko kuma wato istaqarrat yadda ka gada maka ka bambanta shi wannan ita ce ƙira'a wadda take ta tabbata ta jamhur amma al-sheikh al-samin al-halabi a cikin littafinsa ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun yace akwai ƙira'a shadha bara'atan min Allah wa rasulihi ƙira'a ce shadha ba a karantawa da ita ay ilzamu bara'atan min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen mun fahimci wannan to imam suyuti a cikin littafinsa al-iklil fi istinbat at-tanzil da yazo karkashin wannan aya ce bara'atun min Allah bara'a ce daga Allah wa rasulihi da manzon shi yace fiha a cikin wannan aya annahu la yajuzu naqdul ahdi illa bi naqdin zahirin minhum bai halatta ba a warware alƙawari sai da warware alƙawari zahiri minhum daga wajensu aw tawaqqu'ihi ko ana ganin ana ɗarɗar cewa za su warware alƙawarin wa annahum idza zaharu alaina ahadan cewa idan suka taimaki wani akan mu من الأعداء ندق مكيا اقتضى اقتضى ذلك نقض عهدهم wannan ya hukumtar da an gane ko mu warware alƙawari tsakanin mu da su kana da alƙawari da mutum sai ya saba maka alƙawari ko ba haka ba to kuma mi yadda saura kenan ai ba sai ka ga mishi tunda mutum ya ce wani babu yaƙi tsakanin da kai kamar yadda Hitler ya tema kasashen duniya sai ya je sai ya zo kamar misali kasar Rasha ya ce musu babu da wani yaƙi tsakanin mu da ku bayan kuma ya zo ya kulla wannan alƙawarin kawai sai da aka ji waɗanda suke da alaƙa da rashin cikin ƙarsar su polon an gane ko kawai sai gashi ya kai musu hari ya mamaye su to kaga abin ya zan yaudara ai shan sa rasha daga baya sai suka warware su kuma suka koma bayan america da kuma sauran ƙasashe ina fata mu ce ne ya zo ya ce ma faransawa an gane ko ba mu da wani yaƙi tsakanin mu da ku kawai sai ga kuma faransa hitler ya mamaye ta ko da america ta kawo sojoji fiye da dubu ina ganin ko talatin ne ko arba'in kafin su zo bakin iyakatar wa hitler ya ƙara mamaye ƙasar faransa to kaga idan ya zama mutum mutum na warware alƙawari ai kai wato kai in kai yadda da wanda yake mai yaudari to ba shi ne wawa ba kai ne wawa na fata an fahimci ko ba haka nan bane duk mutum in ya zama to mai warware alƙawari ne kan ba ka nuna mishi ka gane bari sai ya idan mutum ya saba ma alƙawari ya ce ba wani zan yi maka kaza kan yi ta bin shi kan yi ta bin shi an gane ko yana wasa da hankalinka to kada ka ce kada ka ce mai ni yanzu ba zan sake yarda da kai ba domin in ka ce ba zan sake yarda da kai ba to yanzu shikenan kamar ana ka ba shi fuskar gobe ba zai ma tunkare ka ba amma yanzu sai ka bashi ana tafiya ana tafiya sai ce maka to wani na maka alƙawarin kaza ka zo lokaci kaza to lokacin da ya ce maka haka kada ka nuna mishi ba za ka zo ba ko za ka zo sai ka kyale shi na fata fice sai lokacin yayi in bai ganka ba ya taba ka sai ka ce wani dan uzuri ya gitta ana da ana gobe sake baka alƙawari kai ma sai ka bashi sai ya gane cewa a hankalce kai ma ka gane shi ko wane ne to daga nan sai shiga cikin tsoron ka ina fata ana fahimta ta amma in kace wallahi ban yarda ba kai ma ka sai ce to alhamdulillah kenan yanzu ya san kai ka gane ko wane ne shi ina fata an fahimce ni domin in mutum ya dauke ka wawa to kada ka nuna mai ka gane cewa wawa ya dauke ka bashi sai shi ma ya gane cewa shi ne wawa din ina fata an fahimce ni don haka wannan littafi yana da muhimmanci akwai mas'aloli da Imam Suyuti yayi istinbati a ƙarƙashin waɗannan ayoyi matsaloli ne masu yawa idan kan neme shi musamman taba a wadda ke tana da haƙiƙin athar ta a sheikh mustapha al'adawi za ka ga dukkan kowace aya ga ƙarƙashinta ga istinbatin da aka yi sai da manto ka san yadda ake istinbati a cikin alƙur'ani idan ka haɗa da wani littafi da ake kira manhajul istinbat masters da aka yi a ƙasar saudiya ina ganin jami'at malik sa'ud ne tafsilan yadda ake ƙa'idodin da ake bi wajen istinbati sai da manto ka haɗa biyu ka san ka'idodin da ake istinbati kuma imam suyuti zai taimaka maka ga yadda ake istinbati daga nan kuma ba a san irin bai wadda Allah subhanahu wataala bai ma kai ma ka samu ka fitar da naka Allah ya taimake mu ina fata an fahimci bara'atun min Allah wannan sanarwa ce shela ce ta nuna yanke alaka min Allah daga Allah subhanahu wataala wa rasulihi da manzonsa ila alladhina ahadtum da waɗanda kuka yi alƙawari da su min almushrikin na daga cikin mushrikai sai Allah ya ce
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم
fasihu fil ardi mai jalali ne ce siru ku yi tafiya amini na kuna masu aminci ayyuhal mushrikun ya ku mushrikai fil ardi a cikin ƙasa arba'ata ashhurin wata guda hudu yace awwaluha shawwal farkon lokacin da za su fara wasu waɗannan watanni tunda ai an ce an yi alƙawalin abu ya kamata an ce wata hudu a san farkon su da ƙarshen su to akwai sabani tsakanin malamai amma wannan ina kawo magana da shi malam ya kawo kafin in kawo magana da ba tashi kun san yana daga cikin abin da ke sa ya zama to kana da ilimi ka san ilimi shine kai kokari ka san gwargwado akwai maganganu daban-daban saboda wato mutumin da ya karanta littafi guda matsala ne shi shi yasa ma wani malami yake cewa ittaqi sharra man qara'a kitaban wahida ka ji tsoron sharrin mutumin da littafi guda ya karanta duk mutumin da littafi guda ya sani kullun dan gardama ne ilimi yana yiwa akwai magana ɗaya biyu uku hudu biyar ko fiye da haka to ba laifi bane a samu ganganu daban-daban ina dalilansu sannan cikinsu wanne ne dalilin sai fi ƙarfi shin za mu iya haɗa waɗannan maganganun gaba ɗai ko ko za mu iya rinjayar da waɗansu akan waɗansu to wanda shi ra'ayi guda ya sani ko ko malaminsa abu guda ya faɗa masa to shi in ba haka ɗin ba ba haka ɗin ba ne to alhali kuma malaminka ba shi ne ƙarshen ilimi ba kuma bincikenka ba shi ne ƙarshen ilimi ba za ka ga malamai suna cewa hadisi lam aqif alaihi ni dai ban kai gare shi ba dan don baka kai gare shi ba ba shi ke nuna babu shi shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani da aka bashi aiki na tahqiqin wani littafi da yi irwaqul gharib ina fata an fahimce ni sai ya zo akan hadisi wato hadisi ne na fiqh littafi ne na fiqh hanabila to sai ana son ai tahqiqin athar kin shi kuma albani yana raye kuma a wannan lokacin ana ganin babu irin sa sai Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sai ba shi wannan aikin ya ce wani je kai mana tahqiqin wannan littafi kaga in an san wani shi ya cancanta in ana son duniyar musulmi ta tafi da kyau a addinance to a ba wanda ya cancanta turawa da suka gane wannan duk aiki in za a yi wanda ya iya za a ba ba ruwansu da dan fari ko baki ko dan jaha ko wanda ya iya turanci ko to turancin biyar da amfani babu ilimi to addini rugujewa yake yi in ba a ba wanda ya cancanta ba haka duniyar ma rugujewa take to su turawa da suka gane cewa a'a baiwa baiwa ce to shi yasa ko baki ya je kasashen su in ya iya shi za a ba gaba kun ga sai suka gina duniyar su saboda su duniyar suke son ta kubce musu to mu kuma mun ce muna son lahira da kasashen mu addinin mu da kasashen mu abin da yasa baya ci gaba saboda wanda suka cancanta an ce sai sun dawo baya ka karanta abu kana da ilimi sai a ce ka dawo kasa jahili wanda bai san abin ba ko ko matakin shi ma na ƙasa ƙasa ne zaka iya karantar da shi shekara ashirin sai a ce ka dawo ya baka umarni to kaga in ma ka dawo din to abu biyu ne ko dai dama ka dawo ne saboda tsanani na rayuwa baka da abincin da zaka ci kafin ka samu abincin da zaka ci ka gudu ina fata amince ne ko ko dawowa ce ta munafinci kana nan karkashin sa kana masa zagon ƙasa in yace a yi nan sai ka dibi inda za a halaka suka ce a yi nan kaga ko da ka kwana biyu sai ya yi ƙasa shi yasa dole kasashenmu in muna son mu ci gaba a cikin addini kuma muna son mu ci gaba abin da ya shafi duniya kowanne wanda ya cancanta a ɗora shi yanzu ana ci gaba amma da an kawo son rai wallahi babu inda za a tura wannan abin da yasa suka ci gaba me yasa obama shugaban kasar america da ya sauka ya rubuta wani littafi akan rayuwarsa yake cewa babban sirrin ci gaban america on utilise le talent de tous duk mutumin da ya iya mummuna yi da shi yau amerika kasa ce wadda an san ita ci gaba a duniya ko to amma yan Kanada in sun je ana bukatar su yan japan in sun je baki in yaji kowa ya zo da baiwar shi ana maraba da shi mu kuma fa sai a ce a dole sai wani to wani nan da an ce dole sai shi in bai iya ba halaka ta zo don allah subhanahu wataala shi ne ya raba mutane bai wasu almuhimmu malam ya ce to kenan arba'ata ashurin wata guda hudu ya ce abin nan fasihu fil ardi arba'ata ashurin ko ku yi tafiya a bayan ƙasa wata hudu ya ce su yi amini na ayyuhal mushrikun fil ardi arba'ata ashurin awwaluha shawwal farkon su shawwal shine kawo mun kace akwai sabani kan wannan magana bi dalili ma sayati yace saboda dalilin abin da zai zo wala amana lakum ba'daha ba ku da wani aminci bayan waɗannan watanni guda hudu wa'lamu ku sani cewa annakum ghairu mu'jizillah ku ku kasance ba waɗanda za su kubce ma Allah fa'iti ma'ana waɗanda za ku tsere ma Allah subhanahu wata'ala fa'iti azabahu waɗanda za su tsere ma azaba Allah asalin sa fa'iti na azabahu sai an kai idafa dakka ce malam yayi kuskure wa anna Allah mukhzil kafirin kuma Allah subhanahu wata'ala mukhzil kafirin Allah zai kaskantar da kafirai kenan muzilluhum fid dunya Allah zai kaskantar da kafirai a nan duniya bil qatli Allah zai bada iko a kashe su ko ba haka nan bane qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubu Allah ala man yasha wallahu alimul hakim ko ba haka ba Allah zai kaskantar da su wal ukhra sannan kuma a can lahira Allah zai kaskantar da su bin nari da wuta lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun azim ina fata an fahimta to anan kafin mu je game da bayanan da sun ka shafi karshen wannan aya saboda lokaci ya matso shine cewa akwai waɗansu abubuwa da kamata mu fahimta abubuwa ne suke da alaka da lugha kuma suke da alaka da usulul fiqh da su zamu rike da yace bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadum satimi min al mushrikina to nan mushrikai aka ce abu biyu kamata mu gane al in ka gane ta tana daukan ma'ana kusan goma sha ɗaya a cikin larabci amma manya-manyan guda uku ne ka koma cikin muhdin labib an kutubil arib libni hisham al-ansari ka ga nan ma'ana nawa al take dauka kai dalibi mai bincike to al tana ilmantowa ahdiyya in an ce ahdiyya shine wanda an saba da shi kina ma'ana an gane shi an san shi akwai al-jinsiyya wadda take nuna jinsi kenan jinsul mushrikina in akwai kuma al wadda ake kira istighraqiyya wadda ta haɗe gaba ɗaya istighraqul umum kenan to ita ahadiyya kamar abu ya wuce ko ko kuma koda bai wuce ba to sai ai maka ishara zuwa gare shi inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula kaga sai fir'auna saba wa wancan manzon da aka faɗa an sai zaman to ahadiyya ne kenan wanda an gaya maka shi wani lokacin kuma a'a ahadiyya zihniya ce dama yana cikin kwakwalwarka ba dan an faɗe shi ba ina fata an fahimce ni إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار كذا بقى فدي غار بس أنا أنك في الغار أما ودن دا أكي مغانا دا سوسون سن الغار كن دا أكي زنشي أكاسا to nan sai ka gane cewa nan al nan ahadiyya ce domin mushrikan da ake nufi ba duk mushrikai ba ahlul kitabi mushrikai ne na fata ana fahimta ta to amma wannan barra ba ta shafe su ba don su ba a makka suke rayuwa ba sai zama tonan jinsi na mushrikan larabawa ake nufi ko kuma in ka ɗauke ta jinsiyya ta shafi dukkan mushrikai ko ko istighraqiyya umumiyya ta shafi dukkan mushrikai to sai ai taksisin ta da larabawa domin domin wa yake rayuwa a makka su larabawan to kina sai zama to an yi taksisin shi bil munasaba saboda an san su ahlul kitabi ba sa rayuwa a ina ba sa rayuwa a cikin makka sannan kuma wa annan Allah mukhzil kafirin Allah zai kaskantar da kafirai ina fata an fahimta wa annan Allah mukhzil kafirin Allah zai kaskantar da kafirai to nan al idan ya zama mutum doke ta ahdiya kenan nan kafiran makka saboda su ake nufi ina fata kuna fahimta ta kenan ana nufin mushrikai kenan mushrikai su ne kafirai din mushriki kafiri ne ta fuskan mushriki yayi shirka da Allah kafiri ne kuma ya fita daga cikin addinin musulunci kina ana itlaqin mushrik akan kafir kuma ana itlaqin zalunci wani lokaci akan kafirai wal kafiruna humu zalimuna kaga sai ka fahimci me yasa aka ce musu nan kafirai me yasa aka ce musu azzalimuna domin wada'u al ibadata fi ghairi mawdi'iha sun dauki ibada sun dora ta ba a wurin da ya dace ba to anan kuma sai ka fahimci wani abu duk inda kaga an kawo suna wanda yake mushtaqqun ne kamar a ce kafirun misali ko a ce kafirina ko kafiruna ko fasiqun ko fasiqina ko fasiquna ko zalimina ko zalimuna ko dai suna wanda yake asalinsa a larabci an san daga cikin kalimar da aka ciro shi shi ake kira mushtaq to illa hukunci tana tare da wannan sunan amma in suna ne jami'i kamar rajulun to galibi bai tare da illa sai in an fahimci wani al'amari na illa na sufa tare da shi a nan da Allah ce Allah ya barra da gare su don me Allah barra da gare su li'annahum mushrikun don suna mushrikai kenan ko dole ka barra ga dukkan mushriki domin Allah ne ya barra gare shi in dai kana son Allah to zaka barra ga wanda Allah subhanahu wataala ya barra gare shi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda ko ba haka ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa anna Allah mukhzil kafirin Allah zai kaskantar da kafirai li'annahum kafirun ko li kufrihim ashe duk kafiri kaskanci na tare da shi duniya da lahira kamar yadda muka kawo ayoyi yi a nan duniya lahum fi dunya khizyu qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin ko ba haka ba sannan a lahira suna da kaskanci dukkan ayoyin da suke bayanin azabar da za a yi musu duk yana nuna kaskantar da za su yi a lahira to sannan kuma sai ka gane akwai mafhum ashe Allah ba zai kaskantar da muminai ba domin su Allah ya kaskantar da su daga saboda me suna kafirai kafiri kuma da shi da munafiki duk hukuncin su guda to kafiri kaskantacce ne a duniya da lahira munafiki kaskantacce ne a duniya da lahira domin shi munafiki kafiri ne a boye to su kuma muminai Allah ba zai kaskantar da su ba shi yasa da suka roki Allah suka ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha sannan kuma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir ko ba haka ba sannan ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah Allah ba zai kaskantar da muminai ba duniya da lahira Allah zai kaskantar da kafirai duniya da lahira saboda kaficinsu ba zai kaskantar da muminai ba saboda imaninsu a duniya da lahira walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun to yan uwa musulmi wannan aya ta biyu ina ganin akwai bayanai da take bukata dole sai mu yi hakuri sai sati mai zuwa idan Allah ya kaddara akwai rayuwa sai mu shiga cikin sura ga dangadan da izinin Allah abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh